سبع سماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد حسيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد لا تسمع لهم ركدا سورة الله مكية وآية مئة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي نعم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدفدقت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسمة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya a cikin wannan babban birni na katsina kuma a wannan babban masallaci na kandahar masallacin gwagwarmaya a kuma wannan jiha ta katsina kuma ga matasa sun halara ɗan ko sunna ko kafar katako. Wani abu ban sha'awa shugaban ƙungiyar jama'a fi zarar da bida wani kamatin sunna na tarayyar Najeriya, Fadilatu Sheikh Imam a Doktor Abdullahi Balalau da kansa ya jagoranto wannan tawaga. domin mu zo mai wa'azi na walima na ‘yarmu da muka aurar tare da abuwanta Dr. Faiz muna addu'a Allah ya ƙara wa aure albarka. Sannan mu duba jikin shehu ina nufin shi kansa shagya kuma Musa sun tafi na sautin sunna. kwanaki jiki ya dan tabu ba ku samu damar shigowa ba amma alhamdulillah yanzu na ga malam ya sauko daga bene yana takawa left right left right left alama ce take nuna malam ya samu lafiya kina ƙara amfani da wannan munasaba da ya addu'a babban shehun malamin mu Sheikh Habibu ya haƙura Allah ya ƙara masa lafiya yanzu haka yana kwance a babbar asibiti ta Nizamiya a birnin tarayya Abuja Allah ya bashi lafiya akwai mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa Barista Ibrahim Sabiu Jibiya shi ma jiki ya ɗan tafi amma dai ga alama an shawo kan matsalar shi ma muna addu'a Allah madaukin sarki ya kara masa lafiya kuma dama jihar Kaduna nan ne inda aka sake samun bullar yan kala kato yan kala kato da ya sa muke ce musu ‘yan kada katu saboda ga fassara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau Qur'ani amma suka ce ba sai da ita ba sai suka samu wani katu ya zauna kan karaga da babban riga ya fassara musu sai suka ba fassara kala rasulullahi sai suka rike fassara kala wanda wannan shi ne abin da ya mai da su ɗan kala katu waɗanda suka ce annabi bai da hurumi ya sa baki a addinin musulunci shi na aika ne kawai kamar in maka wasiƙa a ambulan in ce ka je ka kawai mai anguwa da ka ka aikin ka ya ƙare ba za ka tsaya a buɗe wasiƙar kai bayanin da ya ciki ba to shi ma annabi an turo shi kawai kawo qur'ani da ya kawo ya gama aikin shi mai ƙur'anin yake nufi bai da daman ya faɗa amma daga wani kato shi kuma akan karaga shi yana da damar ya fassara kuma aka samu musulmi da rashin hankali wai har ya yarda ya ba fassara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike bayanan kato ko mun karanta Qur'ani daga bakara har nasu ba mu ga yadda aka ce kato shi zai bayani ba amma da idanun mu muka yadda Allah madaukin sarki ya ce annabi aka saukaro Qur'ani kuma zai yi bayani ana rama shiga cikin suratul ali
وأنزلنا إليك الذكر للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون da an ja wannan ayar sai kaji dan ƙara kato ya ce shi ke nan da ba ayar su guda daya wannan ayar ita ce guda daya kai kana ganin ayar guda daya ba ta isa ta saki sarwa mutanen duniya sako ba dan ƙara kato kai kana ganin ayar guda daya ta yi kaɗan ayar maganar waye oh ka rera ta kana ganin ayar guda daya ba ta kai ba shi yasa na gaya muku cewa waɗannan munafukan ba hadisai suke so su rusa ba qur'ani suke so su tinkara su rusa in sun fara da qur'ani jama'a ba za su yi ba shi yasa suka fara da hadisai kuma shi yasa da kun kalle su ba su kama da musulmi ba shi nan ka da katan nan ka kalli fuskar sa da kyau kaga dan bazata Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da azzikira shine alqur'ani da girma ya Allah saboda mai kasaukar wa annabi baka ba mala'iku kofi kofi na Qur'ani an zo an raba wa kowa ya karanta ba sai Allah ce dalilin da yasa na saukar maka da Qur'ani ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bi tubayyina lillahi dan kai wa mutane bayani bayanin ne ma nuzila ilaihi ma abin da aka saukar musu kenan yanzu muna da abubuwa guda biyu akwai abin da aka saukar ga kuma mai yin bayanin abin da aka saukar ke da mun samu abubuwa masu kai guda uku ga abin da aka saukar ga mai bayanin abin da aka saukar shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga bayanin da yayi na abin da aka saukar din me bayanin da yayi na abin da aka saukar din shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan kana kato yace shi bai yarda da wannan mai bayanin ba amma kuma ga wani kato yana masa bayanin ko yana karba kai Allah ka gafarta mana Amin.
an ce mun dan kare kato yana gari har ya zo daurin aure a masallaci amma da aka bukace ya jawo ayat da aka ce a daura aure a masallaci dan kare kato shi ku kawo a rubuce Allah ka raba mana sharrin dan kare kato Amin.
to don Allah dan kare kato kafin mu tashi tambayoyin da muke yi nan ko guda ɗaya ka zo ka ansa mana Na'am.
mun ce za mu masa tambaya ɗari mun yi nawa a hamsin ɗin da ya yi yansa guda ɗaya kullum sai dai ya bar jaki ya daki taiki mun je mina an ba shi tambaya goma bai ce komai akan tambaya goma ba sai ka ba na gaya muku makwaɗaita ne ga yanar sun je gidan gwamnati ai maula ce ta kai su da roƙo kaddara maula da roƙo ta kai mu gidan gwamnati wayannan tambayoyi guda goma me ya alaƙa su da maulan da muke in ba ka rera wa mutane hankali ba me ya alaƙar maulan da muka je da tambayoyin da muka maka guda goma muka je ka ansa a mun yadda maula muka je me ya alaƙa ta da wannan to na ji mauda muka je shi yasa tunda an je mauda ba za ka ansa ba mun je mun yi wa'azi a Argungu a jihar Kebbi muka yi a birnin Kebbi muka yi a Jega a Jega muka tura maka tambaya goma to nan kuma me muka je yi? mauda to me yasa baka ansa ba nan tunda wannan saboda an je mauda yasa kake ansawa tunda ne nan ba mu je gidan gwamnati ba ko mun je bauchi mun kara aika maka tambaya guda nawa guda goma ko ba mu je gidan gwamnati ba kuma ka ga gara sun guda daya wata ce ba wannan sai ce a adadin man da ya jawo bakin ba akwai ayat da ya bata me alaƙar ayat da ya bata da tambayoyin da aka mata yanzu na gurin bai ce an ce bauda ba a'a mun je gombe an kara maka guda goma ka ga gara an ko guda daya sai ya ce adadin man da ya jawo bakin ba ku gan shi ba da fatan ciki kamar yan biyu tambaya a nan shi ne kaddara ma da gaske ne adama mai yana da kafin ciki kamar akwai ya biyu a ciki me ya alakar wannan da tambayoyin da aka yi maka jahili me ya sa baka aika tambaya ko ɗaya ba a'a wai sai ta yi akwai ayar ma da adadin man ya ja shi mai fassara da ya zo akwai inda ya kure a jarama da gaske ne akwai wanda ya fi karfi ya kure wajen ja ayar kurani akwai wanda ya fi karfi wannan to me alaƙar wannan da tambayoyin da aka baka kace ka ansa kai dan adadi kake tambaya kai me yasa baka aika ko guda ɗaya ba mun je Zariya mun kara aiko maka guda goma me yasa kai ka kira ansa ko ɗaya wai me yasa sai mun ba ɗari ne zan Allah ba sai mun ba tambaya ɗari kuma tambaya ɗari nan in ka ansa guda ɗaya kawai ba duka ba ɗaya nake so ka ansa duran da ka amsa ɗaya to da ni za a yi kada ka ko na sa akwai matasan da za su tsaya ni za ku tsaya ni wanda zai tsaya ne ce amma ku haka to kai dan tsala kwace ka aika tafiya ko guda ne ba za ka kwashi fasinja ku saurara sannan in ba da rashin hankali shugaba ya jagoranci tawaga ta malamai a je domin a jajantawa gwamnan jihar Daida kuma a masa nasiha a masa wa'azi kuma aka jajanta masa aka masa nasiha aka masa wa'azi kuma gwamnan ya ce ku ne tauna ta farko da kuka tausaya mana shai kuka zo kuka jajanta mana hali da muke ciki shugaba da zai tafi bai tafi shi kadai ba yana bin tawaga sama da mutum talatin ku gaya min malamin bid'an da zai je wajen wani gwamna zai kwashi almajiransa mutum talatin su da mutane kuma da mun shi a Najeriya matsiyaci ko da rana ba zai je ba sai da daddare ya kullo kansa da wani rawani na iya shege da wani tarbisa ka ba hanjin akuya da ƙarya ya zo duku duku ya je gwamna idan shugaba mauna zai je sai da bi tawaga sama da mutum talatin to abin da aka samu nawa nawa za a raba zaro za ka kuma da zai je ya ɗabi yan social media a je a rikodin abin da aka gaba ɗaya a taron kuma a sa a social media duk duniya su gani kuma da ɗaya je kai ɗan ƙara ƙato ko taɓa ganin malamin bidiya zai je wajen gwamna ya ɗabi tawaga da yan social media ya ce a ɗauka a game aka yi a taron dan da kan kwakwalwa ka ta kwance ku saurara ku ban da da kafin mun gaya masa ba iya yin musulunci ba tare da hadisi ba mun mai tambayoyi akan ya kasa ansawa ban da da kafin yace aiki abin da yasa ba zai aiki da hadisi ba shi ne hadisi yana cin karo da juna muka ce a dan kala kafin idan wannan ne za ka ba hujja da shi a zahiri a ganin sofi sun karo da juna ƙur'anin ma bai kubuta ba shi ba akwai nassosin da a zahiri za ka gama sun ci karo da juna malamai ne ke warware matsalar mun faɗa ko ba mu faɗa ba bari mu sake kara masa guda ɗaya kafin nan sanda ka gaba ta gaba tambaya ta hamsin da ya kai nan kala kafin ana yamma a qur'ani mai girma ubangiji ya ce innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
Aha.
وهو أعلم بالمهتدين Allah madaukin sarki ya ce innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahdi man ahbabta ba ka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar walakin Allah sai dai shi Allah yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama wannan aya ta fito karara ta bayyana annabi bai iya shiryar da wanda yake so shiryarwa yake da wannan power shi yake shirye da wanda ya gara ma akwai wanda bai fahimci da ayar ba نعم to ana nan ma ya ga suratul shura sai ka je da bakin boda wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina وأوحينا إليك روحا من أمرنا
ya yi dan birni ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا to ka zo ka zo وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم wuce gaba wuce gaba wuce gaba ولله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Aha.
ألا إلى الله تسير الأمور can aya Allah ce innaka la tahdi man ahbabta wannan ayar sai Allah ce wa innaka la tahdi إلى صراط مستقيم ban gane ba innaka la tahdi wa innaka la tahdi lalle kai ba za ka iya shiryarwa ba lalle kai kada shiryarwa ila siratul mustaqim zuwa hanya madariya wace ce hanya madariya Allah ce siratul la wannan ayata ce annabi bai iya shiryarwa wannan kuma Allah ya ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga siratul mustaqim zuwa ga hanyar Allah an gane ka tu a zahiri an samu shirkar kuma ta ba a irin fahimtar ɗan ƙarar katoliki kamar yadda yake wa hadisai za a ce ya yi fitsari a tsaye za a ce to ga ƙur'ani nan an ce adabi لا تهدي bai shiryarwa da ta haɗi إيه.
nan an ce wa illaka da ta haɗi to dan ƙara ƙato idan irin wannan rashin hankalin da aka shi za mu yi wa ƙur'ani sai mutum ƙur'ani shi ma yana ne تذكرون.
yana cin karo da juna saboda haka ba za a yi ne
لا يكفي.
ba ba za a yi shi ko haka sabon da yake zahiri yana ya musu zai a ya ya ya musu zai akwai da yace ni na roke wannan su fada ba ko inda na rufa ba na ce ba matsala amma ka sai da ka rufa ba mu mun sai inda ka rufa jihar da maka rufa a zahiri za ka ga ayoyin su ci karo da juna amma idan ka kira malamai ka ce kuwar wani mun matsalar zan yaya take sai malamin su ce ma saurara ka ji ai ita shiriya kashi biyu ce akwai hidaya irshadiyya akwai hidaya tawfiqiyya wace ce hidaya irshadiyya shine shiryarwa ta hannunka mai sanda ka yi mutum wa'azi ka nuna masa abin da yake shi ne daidai ka bayyana masa gaskiya ka gwada masa gaskiya dan ya gane ke fahimce ta da Allah shirye da shi kake kuma shirye da shi kake ba to irin wannan shiryarwa annabi yana yin ta ba annabi shi kadai ba suratul ra'd yace inna ma anta munzir إنما أنت منذر أها.
ولكل قوم min hadu Allah ya ce kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munzirin mai wazi ne mai gargadi ne ba kuma kai kadai ne farko mai gargadi ba wa li kulli qaumin kowace al'umma hadin mun tura mata mai gargadi mai wa'azi sai Allah ya ce kowace al'umma mun tura mata mai shiryar da ita shi ne mai hadin menene ma'anar hadin a nan shiryar shiryarwar ita ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin nan akwai shiriya da ake cewa hidaya tawfiqiya shine bayan an maka wa'azi kai kuma zuciyarka ta karbi wa'azin ta yadda wannan annabi bai yi wa kai wannan kare tsakanin ayoyin guda biyu to kai dan kada ti kai kai kai kai kan jahili sai kuma kana da kuwa da saboda zara ta wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza ka hauka yake yi ya da mukabala da shi mahaukaci ne duk ya shegen da yake da hankali shi ba girin ya wajen wargi makaho ne da zai da wannan matsalar mun warware ta baya sai ya sake dawa ya ce abin da ya sa ba za a yi aiki da hadisai ba suna karanta da ta'addanci duk da hadisi da ke karanta da ta'addanci kana aiki yake cewa ai hadisi ya ce wanda ya yi rinjar ga wasu rinci a kashe shi alhalin ƙur'ani ya ce la'ikira hafiti ke don wannan hadisin za a kashe wanda wannan ta'addanci ya ƙur'ani zai ce a kashe wani da mutum ya ke musulunci wannan hadisi zai ce a kashe wani saboda kamin mu yadda da hadisi sai mun duba hadisin ta'addanci yake karanta ko ba ta'addanci yake karantarwa ba wani hadisi ne ce a kashe kafirin da ya yi rinjar wannan ta'addanci ne ya kamata a bar kafiri ya kafirce sa musulmi ya musulunci a ana rama to kidan qur'ani ba ta'addanci yake karanta ba faqatul mushrikina فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحفروهم وقعدوا لهم كل مرصد muje muje muje muje فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم Aha, إن aha.
الله غفور رحيم da kuji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce faqatul mushrikina ku kashe mushrikai in ji wa Allah
da kare ka to sai ka dora hannu aka kace wannan ayar ta dan jiki ke karantarwa dole a shi da alƙur'ani shi yasa nace muku dan ba gata ne ai kiristoci ke jawo irin wayannan ayoyi suna cewa qur'ani na karantar da ta'addanci shi kuma sai ya jawo irin wayannan hadisai yace hadisai na karantar da ta'addanci kenan idan waccan gabar ta karbu ina zai dawo qur'ani ne kuma zai dawo dan kala kato ka an samu wannan tambaya ta 52 irin wannan ayoyi ya za mu yi da ita a cikin qur'ani mai girma da Allah ya ce faqatulul mushrikina ku kashe mushrikai haisu wajadtumuhu bi da ka same su wa kudu ana ce ku kare su. Allah ya ce wa asruhu ku tsare su ku takura su wa qawdu lahum kullu barsat duk da yadda za su bi su zagaya ku kwanta bauna wa kula kamu zai ban tsara gado sai ka ansa mana ke da wani ayat ta'addanci da ke karantarwa a addinin dan kala gado ke za ka je wajen yan uwanka a jos suka ce irin musulunci musulunci ka shine musulunci da ya kama hankali su irin musulunci dan kala gado yan uwa suka ce ya yi daidai da musulunci su wani ya ce da irin wannan musulunci ake gaba da ya da damu da da ban sama ta yanzu zuwa yanzu da yanzu zuwa danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi danwa Allah ne kawai tura masa ne kuna tare da murkushe shi har ne wani zai ce to ai na je hada shi Qur'ani a in kana magana har ba suna iya haddace Qur'ani yo computer ba ta haddace iPhone ta haddace ko ba ta haddace Samsung ta haddace ko ba ta haddace ba maganar na haddace Qur'ani bane na san abin da Qur'ani ya kunsa kuma na yarda da shi da za ka haddace Qur'ani izo 60 amma kullum mai jahili baka san me Qur'ani yake karantarwa ba baka san me ya kunsa ba baka aiki da shi ba sai mu ce basarun ladina humilu tawada الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ba su ji ba ba su ji ba ba su ji ba مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا mai mai ta mai mai ta musu ana ba mai mai ta الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
ka haddace Qur'ani baka san me yake ciki ba baka yi aiki da shi ba duk wa ma ata kuma rasulul Qur'ani ya faɗa baka gane ko ɗaya ba duk ayoyin da suka ce wa annabi Muhammadu da a sallallahu alaihi wasallam baka gane ko ɗaya ba amma kai yanzu kana magana Allah ya rafa na ya rubuta Qur'ani ba ni ba to da kai da alaran man naka da ire-iren ka duka gaba da ku kamar tanil himari ba ka da bambanci da jaki a ɗora mata kayan da taɓa ita Ƙur'ani. Wata bai za a kashe masa masanin jaki, saboda ba matsala kamar jaki. Jaki da ke ganin shi criminal, shi jaki, shi matsala ne. Kusa hadarin jaki? Da za ka rodo masa ƙur'anai, in yi zai samu wani wurin da haƙo da wuta, aka bar toka ya zai sai ya kwanta, ya yi mai jaki kadai zai wannan ba shi zai baka mamaki ba shi jaki kashinsa baya tayi shi ne useless and hopeless ba shi zai baka mamaki ba shi jaki ba ya yankawa a walima shi jaki ba a suna da shi shi jaki ba a lage da shi kai ba dai zai baka haushi ba jaki idan dinkiya ta je za ta ba da a gona ka shuka dawa ko masara ta tsiro sai ta gutsure zai sake fitowa ya yi tungo amma jaki ka shuka masara ta fito matsayaci ya zo za haƙorarsa ya tamkara to sauran dole ya mutu domin yawun baki shi akwai acid akwai wata guba da take kashe ciyawa shi yasa Allah ya siffanta wani ɗan ƙala ƙatar da jaki kuma ka kalla jaki ne kalli fuskarsa da kyau kalli idanun shi da kyau ka kalli idanun jaki akwai kama kuma shi yasa zan iya yin birgima da qur'ani a cikin toka shi yasa yawon bakin sa akwai guba zan iya suka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yanzu ba idan kuna bin kuna bin yaran gizo wai yara ake sanyawa wai su dauko kayan miya suna cewa kayan miya farashin sa shine Buhari da Muslim wai kana da Buhari ko Muslim ka kawo a baka tattasai da tumatir saboda haka darajar Buhari da Muslim dai suke da darajar tattasai da tumatir da Allah wannan da akwai guba a bakin shi ko ba guba yadda yadda jaki yawun bakin sa ke da guba sun yi kama ko ba su yi kama ba da zo kana magana da karo da ni yanzu ka'ida zan sa ba za ka zo mai mukabala ba sai ka nuna min Qur'ani da ka rubuta in ba ka rubuta Qur'ani ba to ba zai yi muƙabala da kai ba ita wannan ƙa'idar cewa ba za a yi muƙabala ba sai wanda ya rubuta Qur'ani kawo mun aya a Qur'ani da Allah ya faɗi ta kawo mun aya Qur'ani da Allah yake karkai muƙabala da mutum sai ya rubuta Qur'ani shi yasa ka kawo wannan ƙa'ida dan kada ka tafi duna mun aya ko sai abin da zai ba ku mamaki dan tsara gado sai sake kawo ta kaida wannan dauraya ce ne tabbaya ta ta ta ta ta hamsin da ɗaya ta hamsin da biyu ita daga ta hamsin da uku daga nan sabon darasi zai fara dan tsara gado sai ya ce duk hadisin da ya saba wa hankali ba za a yi shi duk hadisin da ya saba mai hankali ya ce ana yaudara ku wai shari'a sabanin hankali da wannan ake yaudarar mutane ana ɗebo hadisai da suka saba wa mutum hankali ya Allah zai ce ka yi addini da abin da ya saba hankalinka to ai hankalin naka ne ba san wani da hankali ba ne Eh, hankalin naka ne sai a hankali ana nan ma na idan muka ce ba za mu yi aiki da aya ba inda saba wa hankali ta ƙur'ani masu wanda shi zama ai shi ƙur'ani da hadisi ba da hankali ake gane su ba duk da kuma ba sa cin karo da ingantaccen hankali amma ba hankali ne ma'aunin gane su ba da imani ake gane su shi yasa qur'ani mai girma tun farkon qur'ani ya fara faɗa maka wata magana ana nan ba babu farkon suratul baqara
alif lam mim
aha ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين aha الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kamma ka shi qur'ani ya faɗa maka qur'ani wadanda yake shirye da su sune allazina yu'minuna bil ghaibi su ne ba ma abin da zai kama hankali ba abin da idan su bai taba gani ba kunnan su bai taba ji ba hankalin su bai taba riska ba hancin su bai taba tuntura ba harshen su bai taba lasawa ba hannun su bai taba tabawa ba kafar su bai taba takawa ba ko filin din su ba su taba yi a jikin su ba amma kuma saboda imani aka ce Allah ne ya faɗa ko annabi ne ya faɗa cikin imani shine ma'ana allazina yu'minuna bil ghaib wannan Qur'ani ya maka wannan shimfiɗa ne masu imani wa idza sami'u ma unzila وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق a a a sai ka gyara وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا a shir hasana تستفيد من الدم مما عرفوا من الحق يا إلى المنزل.
يقولون ربنا أها.
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ka ku ce Allahu akbar masu imani wa idza sami'u ma unzila ila rasul in suka ji abin da aka saukarwa annabi Muhammad sa sabai yake faruwa tara a ayunahum tafidu min ash-shams za ka ga idanunsu suna fararen da hawaye mimma arafu min al-haq saboda abin da suka ji na daga gaskiya cewa suke sai mun faranta da hankalin mu ya kudu da mai suke cewa sai su ce ya ubangiji mu ka mun yi imani kenan nassosi na shari'a abin da suke bukata bai ne imani ba aunawa da hankali ba dan kana kato kai dan kana kato kai dan kana kato idan ka ce da hankali yake gwadawa ga tambaya ta hamsin da uku idan ka haifa za mu shiga kana kato ana ramma Allah ce inna shajaratan zakumi إن شجرة الزقوم أها.
طعام لذيذ أها.
كالمهل تغلي بالبطون أها.
كغلي
to da ka الحبيب ta haka Allah ce inna shajaratan zakum lalle itaciyar zakum in ji Allah ta'amul asir shi ne abincin da zamu ciyar da criminal idan ya zo gaban Allah ran tashi alƙiyama Allah ce kalmuhul kamar nan ka kaddal ma ta gali fil budur za ta rinka tafarfasa a ciki ka gani da habib kamar da ruwan zafi yake tafarfasa a wata sura sai Allah ya ce a zalika khairun nuzulan أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم aha إنا جعلناها فتنة للظالمين Aha.
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم Aha, aha.
طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يأكلون منها لكن فمالئون منها البطون kurso kurso kurso kurso a nan da Allah ya tashi babu labarin wannan bishiya ta zako ɗan ƙara ƙafi sai Allah mana fi sarki ce inna ja'alna hafiz da ta bin zalimi mu mun sanya wannan bishiya ta zako ta zama fitina ga azzalumai su wane ne azzaluman su ne masu kwatanta addini da hankali ɗan ƙara ƙafi ne masu kwatanta addini da mai nafsi da hankalinsu masu kwatanta nafsi da hankalinsu su ce wannan nafsin ya kaba wa hankali ba za su yi aiki da shi ba su ne azzalumai da ƙur'ani ya ce ya sa bishiyar zaƙo ta zama fitina a gare su ta kaka ta zama fitina a gare su sai Allah ce inna ha shajaratu ita bishiyar zaƙo bishiya ce تخرج في أسل الجحيم أتأكيا وتجعلنا ما إني يخفو إلى ذاتي أنا تكي ذروة أين تكي ذروة أكيا وتجعلنا da Allah ba wutar jahannama ba ko wutar duniya bishiya za ta yi tsirowa cikin wuta kai bishiyar mata tsiro in ta sha wuta ya take yi sai aka ce ga bishiya ita kuma bishiyar a tsakiyar wutar jahannama inda ya fi ko'ina balbalin bala'i ita kuma nan take tsirowa ta yi ganye ta yi yaya ta yi fure a cikin tsakiyar wutar jahannama wannan ya sa munafukai masu kwatanta nafi da hankali suka ce wanda ba zai yi ba ashe tun zamanin farko akwai yan ƙara ƙasa Allah ka tsine musu albarka suka ce ya za a ce bishiya ta yi tsiro a cikin wuta wannan ya saba hankali sai ƙwa'an ya ce inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin Allah ya ce mun sanya wannan bishiyar ta zama fitina ga azzalumai masu kwatanta addini da hankali sai suka fitinu hankalinsu ba zai iya kama bishiya ta tsoro a cikin wuta ba kuma su ba su yadda su bi kawa Allah wuya ba ba su yadda da nasi ba kai dan kala kato da Allah ka zo a hankalce ka gwada mana da zamu iya gane bishiya ta tsoro a cikin wuta ka zo ka gamsar da mu a hankalce akwai mai hankali da duniya zai iya kurubin wannan a hankalce in hankali za ka amfani shi akwai hankalin da zai dauki wannan amma idan kai mai imani ne ka yarda da ƙarar lahu ka yarda da ƙarar rasulullahi za ka yarda tun da Allah ya bada labari abu haka yake kuma za ka yarda ba haka yin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari labari ya yi rera hankalin ka dan ƙara ƙato ko labarin bai rera hankalin ka ba idan dai annabi ne ya faɗi magana an riga an gama baya magana da sar zuciya bai faɗi magana sai Allah ya tarar da shi sai Allah ya masa wahayi Allah da ya faɗa a Qur'ani mai girma yace wa najm iza hawa ma dalla
ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah yace Annabi Muhammad bai taɓa bai taɓa zama kan fada ba bai taɓa zama kan halaka bai ji Allah ba kai ne halaka ce da kalaka to Annabi bai fadara da san zuciya dan kalaka to duk magana kaji Annabi ya faɗa haka take ba san zuciya ba ne in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaji annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki ko wahayi na Qur'ani ko wahayi na sunna ko alkitabu ko alhikmatu Allah ya kai gaba allamahu shadidul quwa ba wani kato ne ba ne sai ba za ka ci firin da kansa shi ne ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam مرة فاستوى a ina a ina وهو بالأفق الأعلى sai ka kaka ثم دنا فتدلى kamar yaya kamar yaya كان قاب قوسين أو أدنى dan what happened what happened أوحى إلى عبده ma auhiya wannan annabin ne yake magana wannan annabin ne yake magana amma dan tsare kato saboda rashin kunya ba shi yake da ba haushi ba wai magana a ba haushi ne bane ba annabi ne na ce ƙarya yake ba ita wannan maganar da aka ce annabi ya faɗa ita ce ni ban yadda annabi ne faɗa ita ba da wani ma'auni ka auna ya saba baka yadda annabi ne faɗa ita ba ta saba wa hankali yo da hankalinka da hankalin jaki suna da bambanci da hankalinka da hankalin dan kwaya suna da bambanci to yanzu ga bishiya ta tsiro a cikin wuta in ji Allah kuma Allah ya ce masu auna azzalumai waɗanda su ne masu auna nazi da hankali ta zama musu fitina to haka hadisan manzan Allah suka zama maka fitina azzalumi mai auna hadisan annabi da hankali shi ya an samu wannan gabayar Obe da hanga? Tambaya ta hamsin da hudu don gane gata. tambaya ta dawa ta hamsin da hudu ana ramma ya ka sura turaji da hu mu'aqqi ba tun bai ne dai
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ya yi gangarar maganin dan kare kanu إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ya yi ana ramma daga gwaji وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد ya yi له jikokin shehu abdullahi وما لهم من دونه من وال
dan gane kato da tambaya ta abdullahi Allah ya ce shi dan adam lahu mu'aqibatu yana da mala'iku masu canjin tuci. Su ake ce ne? Mu'aqibat. Mala'iku masu ne? Canjin duti. Wayannan su yi duti da rana, waɗannan su yi duti da she, da dare. Me ya aikin wayannan mala'iku ya hafa su da ku suna ba ɗan adam security. Min amrin lahi, ai bi amrin lahi. domin da min da albawu duka huruf harfa ne na jarra a wajen malaman larabci suka ce hurufin jarri ya dubu ba abu hafa abad harufan jarra suna wakiltar juna nan gurbe kwa ce ya hafa suna hu bi amrillah sai aka ce ya hafa suna hu min amrillah suna ba dan adam kariya su ba shi security da umarnin ubangiji yanzu da taron mu nan ko akwai mala'iku tare da shi masu duti rana daban masu dutin da labarin tambaye ku gwamnan katsina da yake da jami'an tsaro masu gadi mun gansu ko mun gansu ba in ya wuce za a gansu ko za a gansu ba to Allah yake da ni da kai da kai da kai da ke da ku da kowa a cikin ku akwai mala'iku da Allah ya aje suna canjin duti waɗannan su yi aikin dare waɗannan su yi aikin rana aikinsu kuma shine su rinka ba mu security su rinka ba mu kariya annabi muhammad da ya zo fassara mana sai ya ce idan wani bala'i ya zo zai same ka mala'ikun za su ja daga su kare idan wani bala'i zai same ka wanda allah ya riga ya kaddara zai same ka idan za su ja daga sai ubangiji ya ce wannan abu da ya tinkara ni na turo shi a matsayin kaddara ku ba su wuri ku ba kaddara ta wuri ta same shi sai su ja gefe sai kaddara sai mai ta same ka da aka dan kada ka fira su a hankalce ka nuna mu wa'annan mala'iku yanzu ga masallaci nan mun cika shi cikakken ko sai aka ce kowa cikin mu akwai mala'iku tare da shi mu mu kada mun cika masallacin da su mala'iku kaga su fi mu yawa ke ko ba su fi mu yawa ba to su kuma rundunar mala'ikun da kowa na da nashi security su kuma idan suka samu suka ban makale a cikin masallaci idan a hankali za ka auna da kaga hadisi ya saba wa hankalin ka to ba dole ne bare ka ji arni ka faɗa min ya za ka yi da wannan idan ba imani ba imani ba? imani kaɗai banda imani babu abin da zai fito da idan ka ce da hankalinka za ka aura hankalinka bayan da zai iya tabbatar da wannan ku saurara ku ci ɗan adam komi nashi yana da limit iliminka yana da mai yanzu san bai kamata ka a gida a zaune take ko a kwance take sai daga ce bari buga mata waya saboda ilimin ka bai kai wannan ba. haka ne yanzu da mota za ta tashi tana ƙara a nan ƙarar nan ta dame ni ta dame ka sai ta fara tafiya akwai inda za ta je ba za mu ji ƙarar ba ta daina ƙarar ne da yasa ba mai ji kunnen mu yana da limit ba zai iya jiwa yanzu da zaka je ka samu fili sararin subhana ka tsaya ka kalla ƙarshe can iya inda kallon ka zai kare sai ka ga sama da ƙasa sun hannu ƙarya nake amma sama da ƙasa sun hannu waye maka ƙarya ya ce sama da ƙasa sun hannu idanunka shi ya kwantara maka ƙarya saboda zai ke wutar ka yana da limit idan ka je ka wurin sai ka gaba su haru ba sai sai maka kai ba nan ne ba idan ka biya mashi sai ka zama mai ba yadda ilimin ka ke da limit idon ka ke da limit ganin ka yake da limit haifin ka mai sunsure sunsure yake da limit mutum ya shafa tunare mai kanshi yana kusa da kai kanshi ya bude ka in ya fara tafiya akwai inda zai ka za ka yi jin kanshi turaren za ka yi sosoloji ba za ka yi sosoloji ba saboda hancin kana da mai to haka hankalin ka yake da limit haka ne hankalin ka yake da limit akwai abin da ba zai iya riska ba abin da ba zai iya riskan nan ba babu abin da zai iya kawo maka shi ke wahayi kai ka ce zuwa wahayi ne za ka kwatanta da hankalin ka da wani hankali a ya hukaci wai wani da ya ratsa kano tun daga kotoro ya ratsa habiyu ke sabuwa amma bai ga mota ba to wai sai aka ba shi kusuri aka ce abin da ya sa bai gani ba hankali ke gani ba yi da hukushi bai da hankali Kai dan kada gato, tambaya ta nawa? Ban ji ba. Adaba ma hamsin da biyar, je ka so su tsadaki, sai ka je can dabta bakin boda. الله الذي خلق سبع سماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما an kada kato ga tambaya ta hamsin da ta hamsin da biyar an kada kato Allah ya ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halitta sammai guda nawa guda bakwai sai Allah ya ce wa min al-ard haka nan daga kasa ma Allah ya halitta kasai guda nawa Allah ya ce misla kunta kwatankwacin wadancan tun da wadancan guda bakwai ne wadannan ma kasa aka ce kwatankwacin su idan kasa ma guda nawa ne guda bakwai dan ka da kato yana so ka zo a hankalce ka gwada fa yadda zan iya gadon saman da guda bakwai a sama da hankali a hankali ina so ka gwada min a hankali kasar da banda wannan kasar akwai wata kasar banda ita akwai wata kasar har guda bakwai ne ina so a hankalce ka zo kai turo min wannan tunda ka ji hadisai suna cin karo da hankali kai dan kana ka to zo kai bayani sammai guda bakwai ne kai ina hankali zai kama wannan ƙasai guda nawa guda bakwai injini injuwa yanzu wannan in ba imani da nasi ba za ka kai da wannan magana amma da yake Allah ne ya faɗa ni dai na yadda ku ba ku yadda wanda ya ne ce Allahu akbar a ce dan kalan ato ana mu'amalar nafi nafi ana mu'amala da shi ne da imani ba da hankali ba za ka zo ka samu jahilai kana harakarwa waɗanda ba zai karatu ba ce i to gaskiya wannan abu ya saba hankali kawai kala gato ga tambaya ta hamsin da nawa wa kala kabu fi ha bismillah da kasar da
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور ai رحيم da ana raba tana da daji mai da وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم dan kala kato ina so ka zo ka turu mu wata haka jirgin ruwa ce wacce aka sassaka da itace babu inji da aka daura mata babu ba wayarin da aka yi mata ba ta tsiyari ba burki ba totir ba jigida ba danja ba jigila ba ba ba amma sai Allah ya ce wa qalar ka bubiha annabi nuhu da kai da mutanen ka ku shiga ciki yanzu gaba da sun turu cikin jirgi jirgi ta ke girgin ya za a jirgi ba inda za a yi ki ba inda za a dan matsa ba to ya za a yi sai Allah ya ce bismillahi majaliha idan kana so ka tashi ka fara tafiya Allah ya ce ka ce bismillah ka mata idan tana tafiya kana so ta taka burki wa mursaha ka ce bismillah in kana so ka sha fara bismillah bismillah dan kada kato yana so ka zo a hankalce ka gwada mai yadda wani abu zai da kaji hadisai suna saba wa hankali ɗan ƙada ƙato, ka zo ka yi mana bayani wannan jirgin ruwa yaya take. Kai furubin mana ita a hankalce, sai da za mu gane wannan. Tabbaya ta nawa? Kai, tabbaya ta nawa? Kai ɗan ƙada ƙato. Alƙur'ani mai girma ce, bayan lam tafalu, wannan tafalu.
فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا Aha.
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أها.
وعدت للكافرين
Bayan Allah ya yi challenge da kara- kafaran duniya gaba ɗaya. Su kawo kamar Qur'ani sun kasa. Ku kawo aya goma sun kasa. Ku kawo aya ɗaya sun kasa. Qur'ani ya ka gare su. Allah ya ce to idan ba ku iya kawowa ba to walan nan alu har abu da kawo ba za ku iya kawo ba. Saboda haka abin da nake gaya muku in ji Ubangiji fattakun nara ku ji tsoron wata wuta allati waqudu hannasu wal hijara wacce duwatsu da mutane ne ake sa mata shi ne makamashin ta sai aka ce o iddat lil kafirina ba sai kiyama ta tsaya za a yi wutar ba Allah ya ce yanzu haka o iddat tana nan an tara daka tana rayi ne wutar da za a azabtar da mutane a lahira ba sai a lahira ne za a yi wutar ba Allah ya ce yanzu haka o iddat wai zaro da irin fili ne ma bi an gaba ko mu tabbatar gaba za yi already tana nan an yi ta an kammala ta an tare da ta da kashi ne daga kafirai kenan yanzu wutar jahannama tana nan ko ba ta nan makamashin ta bai mutane da bai dan tsada kato yana so ka zo a hankalta ka gwada man inda wutar da take dan kare kato wutar jahannama da Allah yake tana nan yayi ta ya kammala ya tanada a hankalce ka zo ka ga mana ina take yadda zamu yadda da ita yadda zamu yadda akwai da duk wanda yake tana nan a ji an kammala ta ka zo a hankalce ka ga mana a ina take a Najeriya take ko a Amerika ko a Ingila take ko a bayan duniya duniya da baya ko ina bayan yake ko a sama take ko a ƙarƙashin ƙasa take Allah ya ce tana nan in ba ka yi tana nan aita ba kuma ka zama arni amma ka zo ka gwada mana ita a hankalce da za mu iya gane ina wutar jihannama take ya ba ni da hankali wala ba makamashin ta dutse da mutane da ka ɗauko dutse ka jefa a wuta kama za ta yi ko mutuwa za ta yi sai dai ta mutu to shi kuma aka ce ita aka ce an jira mata dutse kamar an sa mata fetur sai ta kara falfalfal ta gaba ina so dan kana kato ka zo ka durubin mana wannan a hankalce kom ambruk it hankali tikali katon banza katon kawai kawai ka zo ka tara bumbun jahilai kana ta shirme kana ta soki buru eh cikin gida ba masallaci ba eh akan harika akan harika ya babbaje ba shi ruwa haushi ba wai yanzu ku za wai hadisi mai ne idan mutum ya mutu a ruwa ya samu shahada to to zama inda kace sai ka sai ba hadisi sai sai ba inda hadisi sai ka rawo sau da kaɗan kada kato tun da maganar kada kato da ya kowa da abin da gina ba zai kun san fere abin da zai ba ku mamaki yau ɗan addinin ana yin shi da ka ne idan addini da ka ake yin shi ba da nassi daga Allah ba ba daga nassi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ko bai lalace wai to ai gashi an ce wai idan mutum ya mutu cikin ruwa hadisi ya ce wai ya samu shahada gare ki ko to firauna cikin ruwa ya mutu kenan shi ma firauna ya samu shahada daga nan za a gane hadisin da ƙarya ne kai dan gane gane kai dan gane gane shi ke nan jahilai suka ce ya kawo hujja ya kawo hujja da da bari tambaye ku waɗanda annabi ya ce sun samu shahada da al-mabdur wanda ciwon ciki ya kashe shi mace da ta mutu wajen haihuwa wanda ya nutse a cikin ruwa da wanda gini ya faɗo mashi mutanen da ka hada nufin musulmai ko kafirai ok su wai da duk musulmai ne wanda suka yi da la ilaha illallah suka yi da muhammadu rasulullah suka tsaye da sallah suka yi azumi suka yi zakka suka yi duk ayyukan addini sai wannan abin ya zo ya same su sai annabi ce sun yi shahada Grawna ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi ya ya yi sallah ya yi ibada ban gane ba annabi ya ce idan mai imani wannan abin ya same shi ya yi shahada sai aka samu kafirin da ya ce shi allah ne aka kai shi ruwa da ya gaba la'i zai mutu ya nemi ya tuba allah ya ce ba zan tafi tubar ka ba dama annabi ya riga gaya mana inda laha da ya ki mana taubata abdu madam yugargir to shi ya kai yugargir allah ya ki karba sai ruwa ya halakar da shi sai ya mutu sai a ce tsakanin wannan hadisin da ce idan musulmi mai imani mai sallah mai azumi mai zakka ya mutu a cikin ruwa samu shahada sai a ce wannan hadisin ya ci karo da mutuwa wannan ayat da ce fir'auna ya mutu a ruwa ya tafi wuta me alakar su kai ka kankar ka tori ka tabbaza ne ka rika ka rika da yabo kwama cada da soki rubutu kada an tsaya wuta ne kada ne ma ka da jahili me alakar su to daji na ji dan gane gato an samu karo tsakanin? a mutumin da ya mutu a fagen daga musulmi ina da makomashi ya samu ne ina da makomashi wala ta haka banda da zina kotu yubi sabi ولا dan kare ka soke da تحسبن aya الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون ya sake cewa wala ta kudu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل
kulso kulso حياء kulso kulso kulso kulso wayanda aka kace suka je suka yi jihadi Allah ya karba kuce musu madatu rayayyu ne a wajen wa dan Abu Jahil ai dai mutu ko ba samu ba yaki ba wani yaki a yakin bana anan Abu Jahil ya mutu yara biyu suka kashe shi da Mu'az da Mu'awwal yara ne samari kowa kuwarsa ta masa training ta cusa mai kaunar annabi ba makiyin annabi a duniya kamar dan kala kaka babban makiyin annabi muhammadu a duniya dan kala kaka dan dan kala kato bai ma yadda da manzon Allah yana da mahaifi mai suna Abdullahi ba dan mai da Qur'ani ce sunan mahaifin annabi Abdullahi ko a hadisi aka samu ko bai da hadisan ba bai da akwai amina ta haifi manzon Allah ba dan qur'ani bai fada ba bai da akwai mata mai suna Khadija da annabi ya aure ta ba don babu sunan ta qur'ani ko akwai bai da akwai wata mata Hafsa da annabi ya aure ta ba bai da akwai wata mata Aisha da annabi ya aure ta ba bai da akwai Zainab bintu Jahash ba bai da akwai Zainab bintu Kuzaima ba bai da akwai Maimuna ba bai da akwai Juwairiya ba bintu Harith kai shi nan kala kato bai zama annabi ya haifi yaya su Fatima da dan shiya zaka ce ka hada kai dan kala kato shi nan kala kato Fatima ma bai da akwai ta ba dan ba aya da ta fade ta sahihin hadisi ba gaba da shi bai da ta bai wani sai da addu'a a duniya ba dan Qur'ani bai bada labarin shi ba ko ya bada labarin shi bai yadda da shi ba bai yadda ba an taba yin Abubakar ba, bai taba yadda ayi Umar ba bai taba yadda ayi Usman ba bai taba yadda ayi Aliyu ba bai taba yadda ba bai bai bai bai bai bai bai bai dan ki ba mu shi da Qur'ani hadisi aka same su kuma duk abin da ya zo hadisi ƙarya ne ruwan jiwa aka bai yadda ba tun da kuma ba su da yan kwagurani rigere na kada kato bai da akwai kanshi ba bakin in kuma ya akwai yadda aka kawo dan kada kato a kurani ka gaya ba dan kada kato guda ba da sunan ka kurani wanda ba shi ne dan kare kato da Allah wanda bai gada duk wayannan abubuwa ba bai da matan annabi ba bai da annabi yana da iyaye ba bai da annabi yana da yaya ba bai da da mata ba bai da da sahabbai ba. da Allah ya yi da akwai annabi har ya yake dan ba da ne har ne ne da riga musulunci to dan kare kato ga tambaya ta ta 57 Abu Jahil ya mutu a fagen daga wa abu jahil shi ma abu jahil ɗan aljanna ne a bangare ba ga ƙurani ya ce wanda ya mutu a ai bai mutu da imani ba shi yakin da ya je ba ya ce fi sabi lillahi ba ko fi sabi lillahi ya ce ba fi sabi lillahi ya ce ba ke zai idan da za mu karyata wancan hadisi da yake mutum bai imani ya mutu a cikin ruwa ɗan aljanna ba ne saboda ga aya ta ce fir'auna ya mutu a ruwa ba bai da wancan shahadar ba to ga abu na habi a ina ya mutu wurin yakin badar Ah, utbatu ibn rabi'a a ina ya mutu shaiba ibn rabi'a a ina ya mutu duk waɗannan jijjiman-jijjiman arzan a iran suka mutu kenan su ba duk shahada suka samu ya aljanna ne a ba shahada suka samu ba saboda me sun ba masu imani ba ne ba sun ma je fada da masu imani kenan waccan falala ta abu da wajen yaki ba ta shafe su ba wata shafa to dan kalan ado haka dan wanda ya mutu a cikin ruwan nan ko gine fado wasu ana maganar mai imani ne fir'auna da ya mutu a ruwa da imani ya mutu ko ya je fada da masu imani kenan akwai karo tsakanin hadisin da ayar dan kara kasa sai na gwada mana inda sai karo kai Allah ka raba mu da sharrin nan da da gado tambaya ta ana raba da ka sura turani Allahu ya alama ma ta amin kullu unsa wa ma tajibul arham wa ma tajibul كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد Aha.
وكل شيء عنده ci بمقدار gaba ci gaba ci gaba عالم الغيب والشهادة الكبير kabirul muta'al dan kana ka ce saurara ga tabbaya Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamil kullu unsa Allah ya san abin da dukkan mace mai ciki ta dauko a cikin ta ya sani Allah ya sani wa ma tagirul arham sannan Allah ya san abin da mahaifa take ragewa, wa matas da ya san abin da mahaifa take ƙarawa, ɗan ƙada ƙato mai mahaifa ke ragewa mai mahaifa ke ƙarawa. Da zan ƙada ƙato mai gijirar zai fasara ba. Abin da mahaifa ke ragewa, da mai kuma abin da take ƙarawa. Kenan dole akwai abin da take ragewa, wanda Allah ya san shi. Sannan akwai abin da take ƙarawa, shi ba wa ya san shi. Allah ya san, me take ragewa, me take ƙarawa. Dan kada ka to sai ka bada wannan bayani. Kai dan kada sai ke zo ka bayani. da Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san abinda mace mai ciki kowace mace mai ciki take dauke da shi menene abinda mace mai ciki take dauke da shi da aka ce Allah ya sani jariri da ke nan cikin cikin ko ba shi bane ha Okay. Allah ya ce ya san shi Allah ya san namiji ne ko mace shi ko bai sani ba Allah ya san yana da lafiya ko bai da lafiya ko bai sani ba dan kare kanka zaka ce likita ma ya san wannan to ga tambaya ta gaba Allah ya san wannan da ke cikin cikin nan dan kasuwa ne ko malami ne ko ciyaman na local government ko kansila ko gwamna ko dan kare gato ko dan kare PKK ko ko ko ko dan kada kato ina so ka zo a hankalce ka tabbatar min da wannan ya amfani da hankali ka tabbatar min da wannan dan da kace duk abin da ya sare shi da sabon hankali kana yi zo a hankali ka tabbatar min da wannan ilimi na ubangiji da ayata mana bismillah da aka ce ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gizul arham wa ma tasdad mahaifa akwai abin da take ragewa akwai abin da take karawa bari ku shi mata sun kasu kashi akwai mace wacce in tana da ciki ba ta yin jinin haila su ne matan da suka fi yawa akwai mace wacce ko tana da ciki suka yi jinin haila su ne ba su da yawa shi yasa hatta a wajen saki da aka haramta wa ka saki matarka tana da ciki sai malamai suka ce amma idan tana cikin mata waɗanda sukan yi haila alhali tana da ciki sai zama kuma tana cikin jinin haila amma tana da ciki da aka ce haramun ne ka saki matarka tana yin haila ba tana da ciki ba ka saki da tana da tana haila to idan mace ce wacce tana da ciki a da aka take haila aka ce to in ka sake ta a cikin hailar baka saba wa Allah ba kai sakin bid'a ba sakin sunna kai wannan cikin da kake da shi ya kau da hukuncin hailar saboda haka ba za a tuhume ka da kai sakin bid'a ba amma matar da ba ta yin haila idan tana da ciki ba ta ne ba ta yin haila wato tana yin tana yin haila ba ciki take da shi ba idan ka saki mace tana jinin haila ka aikata mai ka yi sakin bidiya amma idan hailar tana hada da ciki ba kai mai ba ba kai sakin bidiya ba ina faɗa maka wannan ne domin a gwada maka cewa mace tana iya zama tana da ciki kuma tana yin haila matar da ke da ciki tana yin haila to ɗan da za ta haifa girman jaririn da nauyin jaririn ba zai kai ɗan da mace ta haife shi wacce idan tana da ciki ba ta yin jinin haila ba nauyinsa da girmansa ba zai kai wannan ba kenan mai mahaifa ta rage sanadiyyar mahaifa tana yin haila jaririn girmansa da nauyinsa ya rage kenan mai mahaifa ta ƙara sanadiyyar matar tana da ciki ba ta yin haila girman jaririn da nauyin jaririn ya ne ya ƙaru ɗan ƙara ƙato samu mana fassarar wannan ayar a cikin Qur'ani katon jahili ɗan ƙara ƙato sabo mana ashe dole shi da tsiki mana yake ba magana hankalin gaba ne kai tambaya nawa ɗan ƙara ƙato ka tambaya ta tafi masarar jannatin lafi wa idar mutaku
التي وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير عاد وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين ولهم فيها أنهار أعطى من ترى.
عسل مصفى ولهم فيها ولهم فيها فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أها كمن هو خالد في النار وسقوا الله كرم من ذكرك عدو.
حميما فقطع sai ku
أمعاءهم ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar idan dan kana kace ko ka tabbatar mana da wannan ayar haka Allah ya ce masalul jannatin lati wa'idal muttaqun misalin aljannan nan da Allah ya yi alƙawarin ta ga masu imani sai ce fiha anharu mutanen su da cewa filin nan da aka ba malam Sani Haya ya bai wa kungiyar su ta izalar Jos filin fi sabilillah aka ce wa hadisi na da dama ana ka saka nawa abokan da alheri yace sai su kuzura kan da kafafu yace idan aka dauko kaza aka kuzura kan aka kuzura kafafu ba za ka iya gane cewa kaza ce kuzura kafa ba to haka suke wa aya su kuzura kan da kafafu to ba aya kawai ba duk wanda zai yi jawabi sai su kuzure ba za a ci alheri ba an ba mugu ba za ka kiran kare kato ba ka sanar da duniya cewa in dai ka yarda da labarin da ya ce an ba shi fili ka yarda da labarin har ka ga tsohon nan yana faɗin gaskiya tsohon nan fika ne ka yarda abin da ba daidai ne an ba shi fili da biliyan daya to ya kamata da ya ce ya ba kunya fi sabilillahi to wannan ba ka yarda dan da an ba shi filin da ya ba kunya duk wannan ba ka ji duk wani shi ka shi amma sai ka gutsuro iya an ba shi fili shi ka yarda da shi don ka mata sharri inda yace ya dauka ya ba kungiyar addini fili fi sabilillah ka tsoye baka bari jama'a sun ji ba ko za ka ji Allah ya tsine maka Allah ya tsine wannan mutum jami'a ka fita mutane sun ji da ya tafi da aka bashi idan ba za ka sa maganar ta duka ba ko maka yadda ya ba da fi sabilillah ba to da yake a bashi ba kare ta ai dan baka da ta bashi ba ko baka taba cewa an bashi ba zai rike yanto ya mana oh abin da zai biya maka bukata shi ba ka shi da kai da shi duk da baka na haka yi abin da a cikin magarasa ba zai biya maka bukata ba ka boye ka hana mutane su ji domin ka cutar da al'umma ku sa ka karɓo biyarsa ba ku ga yanzu wannan jagoran naku ku za su ji ba ne in zai ci a bara a maganar malami da ke duniya zai ci a bara mai zaba sai da za ku haɗa wurin sa munafiki ya Allah ga wucewa ba shi bilin sai kace ya ce ga kunji ba bilin da bilin aka bashi wannan ba abin da su faɗa da bakin su da za mu tono a ciki ba faɗa muku abin da ake yi da kun sha mamaki sai dai ba za ku faɗa ba sai abin da suka faɗa da kansu abin da suka faɗa da kansu dan me baka faɗi magana gaba ɗaya ba da Allah bari tambaye ku malam sai haɗa Najeriya da kowa Najeriya ba dokar Najeriya ta ja bashi biyu ko ba ta ja bashi ba. Yana da mata ko bai da su, yana da ƴaƴa ko bai da su, yana da jikoki ko bai da su, yana da almajirai ko bai da su. Ka je ka wuce Abuja ka bincika ka su. In ya mura da ƴan South South guda nawa wuce ya bai wasilaye ba na biliyan ɗaya ba, ba na biliyan biyu ba, ba na biliyan uku ba, ba na biliyan biyar ba, wani ma ya samu fili sama da biliyan goma. kuma wani arziki zai wata gina matarsa da yayansa biyu kawai ya kawar da raja danda amma wuce ɗauka ba shi ba ma in yamurai ba ƴan arewa ba ƴan siyasa na san wa'yanda wuce ya ɗauki fili ya bashi na san wanda aka bashi filin biliyan uku na san wanda aka bashi filin biliyan goma na san wanda aka bashi filin kafin biliyan naira ɗan siyasa ne ba ma da na addini ba ne ga wani ɗan wace ya san wanda aka ba filin biliyan ishirin da naira abuja duk sun yi halitta ba su sai ba da sariha da an ba shi wanda shi sai ga ambuwa shi ko sai Allah kuwa kuwa Dr. Fai Fai Dr. Dr. Fai Kariya Dr. Fai Zana zo ka dan yara yana ku Zana ku kalli wannan ya kamar dan kara kato Ku ce Allah kuwa kuwa Ya yi kamar dan bid'a Sai ku ce Allah kuwa kuwa Ya yi kamar dan shiya mai fukarara Sai ku ce Allah kuwa kuwa kai da ka zo da kasar suna forward over backward abu yake zana kuma dokta ne in ka yi bismillah ina ina dokta zarewa ga wani aboki an zuwa da kai ku ce Allah ku atuwa da Allah ya yi kamar da kare kato ya yi kamar da kare kinyege ya yi kamar da shiya ya yi kamar da tasha Allah ya ko kuma ga ji da yau kenan a gani a rena a taba shi ga bala'i a nemi masu rabi a rafa dan tsala kato
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار وأنهار من عسل مصفى Allah ya ce a aljanna akwai koramai na zuma tatacciya koramai ba korama ɗaya ba na zuma ruwan zuma tatacciya za da ɗan kada kato ka